إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 17 ga wata na jumadar akhirah hijira shekara 441 wanda ya dace da sha ɗaya ga watan biyu shekara 2020 muna cikin babu sifata sala baban siffar sallar annan sallar yadda ake sallar a aikace yau za mu yi darasi na 25 a wannan littafi na bulugul mara darasi na 25 a littafin bullurin mara darasi da ya gabata a wannan babi na siffar sallah mun karanci hadisi guda na hadisin abu huraira wanda yake ba da labarin daya cikin sahabbai khalad ibn rafi wanda ya zo yi sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sallah ya ƙare ya ji wa manzo Allah sallama zace ba kai sallah ba wanda dai zai sake yadda ya ce uku ya rasulullah ka sanar da ni ban san ba da baki iyawa ta ce ne allimni ya sallah ka sanar da ni to a cikin ruwa da mu karanta wanda zan karantar da shi idan ka tashi zuwa sallah ka cika arwala ka huskanci alƙibla ka yi kabbara ka karanta abinda ya masauki na alkur'ani ka yi ruku'i ka samu nutsuwa a cikin ruku'in ka dago daga ruku'i ka daidaita tsaye cak wata ruwa ta kawo shi ma a samu nutsuwa a nan kin kuma ka yi sujada ka samu nutsuwa ka dago daga sujada ka zauna shi ma ka samu nutsuwa ka koma sujada ta biyu shi ma ka samu nutsuwa ita dai haka za ka yi cikin dukkan sallarka shine ƙarshen bayanin a sati da ya gabata illa wannan ruwa da makaranta mun ji wasu ababe daga cikin jigo na ayyukan sallah wa amma anan ba hujja bace ba ta masu kawo wasu ababe irin isra irin su ɗora damukan hagu ita ce kun ga a nan daga cikin hujja da suke kawa ga hadisin musiru salatahu ga shi abinda sallar da yi babu dora damu kan hagu kuma za da karantar da shi da wannan sallah kina inda har tana cikin siffar sallah da aini kaga wannan hancin madogara ce mai rauni kwarin gaske a wannan hadisin na makaranta da ya ɗan su farkon ma kaji niyya jigon salama akwai niyya babu niyya kwata-kwata a cikin shi kuma alhali ga asan da niyya mai daban ba karatun tayya ba ma annabi salati ba hatta qur'anin ta aka kanta abin da mai sauki ba magana sura abu da yawa babu ba annabi salati dukkan ya ce dan anan ba kawo su ba ya ce musu cikin sunnar sallah har ke nan mud ba madogara ba ce ba a ce dan hadisin maimunan sallah ba a kawo wani sunna daga cikin sunnonin sallah ka ce ma'ana hujja ce babu wannan abun a cikin sallah ana gama ibada kamar da dan hatta qur'ani kanki ana gama aya aya sura sura a samu hukunci ba rike guda kadai a tsaya kan shi alhali ga sauran ayoyi ko sauran surori ko sauran hadisi a rike daya mataka kuma akwai sauran abin da za a gama a samu huta a sauran ayoyin ko sauran hadisai kinan gamawa ke a samu mahuta kan dukkan matsala yanzu bayan wannan ruwaya ta wadda makaranta ta tana halalin marafi wadda da mun ce duka wannan buhari musulun imam ahmad abu dawud turmizi na sabin majali sun karuwa sai yake cewa mutuluhu irin wannan hadisi da ya gabata ina za mu ci gaba katun kiran na yau ya ce wa mutuluhu irin wannan hadisi da ya gabata fi hadisi rifa'at bin rafi inda ahmad amma shi a can da ibn hibban nan irin lafazin da ya gabata wannan hanya ta zo duk abin da aka ambata na yadda zai salla to amma bambanci nan karin da aka samu ya ce hata ta tama ina ka'iman can mun samu ta ta'ala bil ka'iman ya kada ya tsaye kenan ta tsayuwa bayan an daidaita tsaye cak akwai maganar bukatar nutsuwa don mutum yakan yi cak ya mika cak ko amma lokaci guda ya je ya sujada ya mika cak amma kuma nutsuwa kenan sai an mika cak an samu ɗan nutsuwa ta kwan aje a yi sujada wannan shi ne abinda sai ya ce wali ahmad wata ruwa ta imam ahmad yake cewa ya ce faɗin sulubaka hatta tarji al'izamu tun dai magana ce ta bayan tsayuwa ya ce ka tsaye da sulb ƙashin gadon baya ƙashin baya ka tsaye da shi har kowane ƙashi ya koma wurin shi kusan ƙashi na ɗaya cikin ɗaya ko da san kuna mana bala wannan na wannan balakin na baya ƙashi na ɗaya cikin ɗaya to kenan kowane ya tsaya cak ya koma wurin shi walin nasa'i wa abi dawud min hadisi rifa'a bin rafi' الرواية بتاع إمام النسائي حكى أبو داود تقريسنا رفاعة بن رافع قارا بمبنتي أو أنت لفظ أمن دي قارا نبتي مش إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبق الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه وفيها فإن كان معك قرآن فقرأه وإلا فحمد الله وكبره وهلله wannan ruwa ta imam nasayar abu dawud hadisun rifa mazala ya ce mishi bayan koyar mai sallah ya ce innaha latacin musalatu a hadikun cewa ku sani sallar ɗayan ku ba ta cika hatta ya su bigar wudu'a sai ya cika arwallah ya cika wanke guraben arwallah kama a marahullahu ta'ala kamar yadda allah mai umarnin yin arwallah kai a tunanar kwata ka yi ta yadda aka ce ka yi ta bayan arwalla sun mai kabirun la ta'ala ka zo ka yi kabbara ka girma Allah mana kabbara ta haram wa ya hamadu wa yusina ale ka zo ka gode mu Allah ka yi ba Allah nana ni ke du'a istifta ka yi du'a istifta daga cikin gajera subhanaka allahumma bihamdik tabarak ismuka wa ta'ala jadduk kenan lafazi gajere cikin ke shi ne ka ka yi ba Allah ka gode mu Allah ka yi ba Allah wafiya a wannan ruwa ta rifa'a ya ce mishi fa'in kana ma'aka ƙur'an in kana da alƙur'ani ai can ya ce mishi fakar ma'aka mai ƙwararru kuma ta sanar ma'aka mai ƙur'ani ka karanta abin da ya ma sauƙi na alƙur'ani to in ba ƙur'ani ne kakacin ba mota to amma wani ƙarin muhimmancin kawo wani lafazin daban-daban a wannan lafazin mun samu wuta inda ƙur'ani masan babu yawa zai musulunta da wanda dalilai ya sa ƙur'anin bashi da shi to in ma ba qur'anin dai yanzu mutum ya koyi sallah ba ta sai ya kiyaye fatiha sai ya kaza ya ce fahimidillah wa kabiru halilu ka gode ma Allah ka girma ma Allah ka halala cikin sa ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar haka lafazin yazo wanda hada wala quwwata illa billah lazim wannan kenan haka lafazin maimakon fatiha akwai mashi subhanallah walhamdulillah wala ilaha kai na haka ne subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar haka za a koya mutum ke je sallah kafin kuma ya iya wannan matakin farko ne da yawa a koya sabon musulunta sabon fahimtar addini musulmi ne amma addinin ko aka sai yanzu ya fahimci addini yanzu ya kasu a sashi hanya ya hau hanya ta addini yanzu ya koma ga Allah to ba ta ya bayan hawa sallah ba sai ya koyi fatiha sai akwai abu mai sauki ya yi ta sabilin gurin sai ya ruku ya sallah magana kenan kuma ya taimaka makaranta duka wannan ruwawi sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam na yin wannan bayanin da muka yi na yin wannan istifta da magana karanta wannan tasbihi maimakon fatiha idan babu fatiha wali abi dawud a ruwaya ta abu dawud ya ce mishi sun makara fi ummul kitab wabi masha Allah ka karanta ummul kitab da abin da Allah ya so me fa'idar kawo na lafazi a wannan wuri cewa aicen kurin abin da kai na alkur'ani ba magana sura nan kamar ya so ma magana a can ma akwai maganar ƙarin wani abu bayan fatiha dan bayan ya ce ka karanta umul kitab ita kuma da abin da Allah ya so kenan bayan fatiha kenan karatun sura shine mun karanta yana ga cikin karatutukan na mas'alar karanta sura bayan fatiha bai daga cikin abin da yake bata sallah ruwa ta musulun hadisin abu huraira ne ya tabbata ya ce wanda ya kar mun kasar mun kita bakar a jaza'atu bakar a jaza'atu da ruwaya dai wanda ya karanta fatiha ta isa mushi ya ce mun zarafi wa khairu an ka ƙara kan fatiha ce wani alkhairi ne kaga akan wani magana kinan kaga ba magana kabili don barin sura a wannan ruwa ta musulun don ta abin da ka iya an ga ita an ka karanta fatiha ce ta sallaka ta yi kuma an ka ƙara akan fatiha ya ce ƙarin alkhairi wanda shi ne kamar da imamu nawo cikin cikin musulunci ka magana ka gaja kan wannan hujja kuma hadisi ne ingantacce ba magana sujudu sahawi don barin sura illa ka rage lada da sallaka amma ba ta sallaba ta ba bayan wannan hadisin wannan yaron na mu'az bin jabal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba rigima tsakanin wannan yaro da mu'az bin jabal mu'az bin jabal yayi doguwar sallah wanda wannan yaro ya gaji ya jinni ya sallar shi ya tafi bayan kisa ce doguwa dai an tattauna an ba mu'az labarin wannan yaron ga abin da yi mu'az ya ce wannan yaron munafiki ne kuma an je an ga yaro an ce an ce kai munafiki ne kada mutane kullu akwai su kullu akwai mutane mutum tsoma akai a kawo an ba an ga mu'az ga abin da wannan yaron yi shi mu'az ya ce yaro munafiki ne kuma ka ɗauki magana a iski yaron da ita inda ya ta yi ka ji ma'aza ya ce maka yi munafiki ne ka ga an gama rigima da sai aka kwaɗe wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga mu'az ga yaro kowa ya je annabi kira mu'az ya aka yi mu'az kai yaro ya ce mu'az ya aka yi mu'az ya ce yaron wannan ya rasu da kurin ana sallah ya cire ya tashi ya tashi ta yi shi sannan ce munafiki ya ce kai yaro ya ne aka yi ita rasulullah mu'ad iya zuwa wajen kai sallah ta isha kuma iya jimawa bai dawo gida ba in ya dawo da dogo sallah wata ruwa ya bakara ake karanta musu ma aisha bakara ha ta auya yawa manzala ce ya mu'ad a turu an tukunu fatana ya mu'ad annabi ya hada ce mu'ad kan so ka zama to mutum mai fitina mutane wani fitina ce ka mutane fitina yawan mu'ad hada me yasa zai dogo sallah shi karanta masa masutul ala wa shamsu duha dole da zaka shaida su roli tun sai ishe ka ya kai wannan miskinan su suratul suratul ala suratul layl da duha da kan dawo sai ishe ka mun zakan da dogo su mai hada dai to kai yaro ne kake ya rasulani sallah ta da na jaba ni na karanta fatiha na roki Allah aljanna na roki tsari da bauta yace to kai rasulullah yace manzo Allah idan ina bin sallah kai da mazu ina ji kuna wani gunguni gunguni sama mai kuje kuje cikin ta ku ya ce yaro sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ce yaro hawala hanu dandin mu ma da da ta mu tsakanin takance tsakanin wuta da aljanna ce da tamu to ana ta annabi kaga ya ce me ce yau na rai ta ya fasi a kullu karanta ko ya da shi dai annabi ce wajen sallah ba sai ba ko kai ba ko kabda ko kullun ta yi shi kenan abin da ya tabbatar da illa mu'aza aka mawada qur'an shine kenan cewa karanta sura ƙarin lada ƙarin a kuma shi yake amma wanda bai yi ba balle a kan mantuwa yan uwa tora mai ƙwari ko ba ji gaskiya hujjar mai rauni ce wallahu ala sai yanzu sai ya ce wa ibn hibban summa bima shi'it kenan bayan ummul kitab kuma da abin da kaso kaga magana kenan وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi wa idha raka amkana yadayhi min rukubatayhi thumma hasaraba zahrahu fa idha rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونسب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونسب الأخرى وقعد على قعدته أخرجه البخاري رواية أبي حميد وكمان البخاري يروته يا بلد الأباري أبي حميد صحابيني yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kabara naga manzon sallallahu alaihi wasallam idan ya kabara ja'ala yadayhi hadaw min kibai iya sa hannun shi guda biyu dabra fat dabra kin kafadin shi da kuma zaka ya ko ya kuma kote a dabra hadaw nan ne fat ne a kote nan dabra kin ba haka wani mutum ya ba haka da iya wala ba mutum ya haka ya ba kan wala ba magana ka kuma hannun ka baya kenan kurin dabra fat kin gaban hannunka haka kwan gaban tsakanin ka haɗa ka da kunnuwanka wata ruwa ce ya kusan kunnuwa ko ko daidai na nace tsaka tsakiya ne nan da shi da abin a gaba ne dabrakin ka haɗin ka aka ce ya ce iya kenan in ya kabara iya sa hannun shi guda biyu dabrakin fas kenan dabrakin ka haɗin shi wai da raka amkana ya dai min rukubatai in ya rukuyi iya tabbatar da hannun shi ya kama guyo shi da kyau iya kama guyo shi sun hasara zaharau kuma sai sun kuya kan shi wata ruwa ce hana zaharau gairin wani wala musawiru ba tare ba zai sun kuya sun kuya na gadon baya bai sun kuya ba kasa kuma bai daga kai sama ba kenan daidai iya daidai ta gadon bayan shi fa iza rafa'a ra'sahu istawa in ya dago kai daga ruku'i iya daidaita ɗaya tsaye wanda yake yi hatta ya kuda kullu faqarin makana har kowane kashi na gadon baya kuma wurin shi ya tsaye daidai kenan kuma samu nutsuwa fa idza sajada in ya sujada wada'a yadayhi ghayr muftarishin iya aji hannun shi a ƙasa guda biyu amma bai shi mu da damtsin shi bai shi mu da damtsin shi shin ghayr muftarishin bai bai shi mu da su wala qabati makon bai gama ta a kirje shi bai shi mu dawa bai damke su kenan tsakanin ke iya bude ka wada shi kenan wastaqabala bi aqdati asabir jalal qibla kuma ya tsotsin shi iya iya kawo ya tsotsi su da kallon alqibla ya tsotsin shi kin iya kawo ya tsotsi kallon alqibla na bawon shi wa idza jalasa fi rak'atayn in ya zamna raka'a bi ta farko jalasa ala rijli yusra wa nasaba yumna zai zamna akan kawa ta hagu ya kafa dama ke cikin kasu fasala yana kwa zama ta iftirashi shine kenan zama iftiraj zama kan kawa hagum a zaman harko ko wanda yake zama zama ɗaya ne eh zama kan kawa ta hagum ya kafa kawa ta dama wa idza jalasa fi rak'ati al-akhira in ya zama raka'a ta ƙarshe qaddama al-junud yusra haya gabata ijayo ke sanyo kafa shi ta hagum a cikin kiran bai hawanta wa nasaba al-ukhra sai kafa ta dama nan kenan sai cikin ana alqa kai zaman tawarruk a shi ana a tawaruk zaman kan mazamna kan ta kashi kenan suna kan ta kashin ka wa qa'ada ala maq'adati kenan ya sanyo ta hagu ya kawo ta dama sai ya zamana kan mazamna shi kenan kan ta kashin shi kenan wannan ruwaya Imam al-Bukhari ya zo da ita dan wannan sune kenan a takaice siffar sallah a wannan dogon hadisai daban-daban ɗaya ɗaya illa kamar da muka ce insha Allah za mu shiga za mu dama gama da ibada aikace kin za mu tsaya karatun a nan sai kenan masu kallo sai su ga yadda abin yake aikace insha Allah assalamu alaikum yanzu abin za mu dan mai takaita abin za mu kurin ibadar sallar a aikace kamar da ana muka yi arwalla a aikace muka yi tayyama a aikace can da mun yi wanka a aikace yanzu insha Allah za mu yi sallar tun kabbara yanda ake yin ta a aikace aikin kurin insha Allah kenan kuma sauran nasi mutum sai ya koma darasin baya in ya da abin doka doka diba me ya kawo amma yanzu insha Allah aikin zamu yanzu kin zamu tsaye da karatun sai mu zo nan kuma mu yi sallah insha Allah sai insha Allah to alhamdulillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين kamar dai yadda muka yi alkawali na yin siffar sallah aikace bayan mun sha karatu da dama lokaci mai tsawo muna karatun abin da sha sallah na aiki da na hudi yanzu insha Allah muna so mu yi wannan sallah a aikace yanda wanda yake kallon mu yana jin mu zai fahimci ya san yanda ake sallah yan uwa wannan al'amarin sallah abu ne sananne cewa a cikin musulunci tana ɗaya daga cikin rukunne guda biyar da musulunci kuma cewa gobe kiyama ita ce ibada ta harko wanda za a fara bincikawa masu imani cikin dukkan aikin da muka yi a duniya ita za a fara ɗaukowa a diba yaya aka yi ta idan ta yi kyau tukun a ɗauko sauran takardunka idan aka samu sallah ba cikakka ba to sauran diba ma bayi a wannan lokaci haka ne mutum ya bada mahimmanci kan sallah kuma ita ce ibada da manzana sama ke cewa tsakanin bambancin mutum da shirka ko kahurci barin sallah in ka barta ka kafirta wannan bayanin kahurci wani iri ne karami ne babba ne kai dai musulmi ka sa kanka wata tsaka ta kahurci karin kuma ba adari ne kenan a takaice mutum ya bada muhimmanci kan sallah abinda za a ce kahurci karin kuma ba ta wuce ya kai gaya da haka kenan an wa mu san wannan girman wannan ibada insha Allah kamar da makaranta za mu yi ta aikace a fahimta an wa sallah dai lokacin da mutum ya cikakken arwala ya kare zai zo ya fuskanci alƙibla idan fuskanci alƙibla kuna abin da ake bukata a zuciye shi zai riya zai niyya kullum aka ce niyya ba ta bukatar lafazi kun za ka saƙa a ranka sallah wata sallah ce alzuhur ce la'asar ce magariba ce isha ce asuba ce kun ba tare ba da ka ce sallah kaza ko ada ko faradin ko ramuwa ko badawa a'a kurin zaman kanta take in ka ce alzuhur ba ta bukata sai ka ce wani ada ko qada'u tana aiki da lokacin da za a yi da kurin idan kai ne wanda zaka ce zaka ce Allahu akbar mun yi bayan daga hannu ya halitta ya zo a sunna imma kai Allahu akbar kai haka imma sai kai hakan ka ce Allahu akbar ko kuwa kai Allahu akbar tare ko da ukun kowane da sunna ko Allahu akbar ko Allahu akbar ai haka ko hai naka ce Allahu akbar kiran zai kenan an shiga sallah wannan abin da yake ranka ka shiga sallah Allahu akbar yanzu kenan ka shiga cikin hurumin sallah lokacin nan bayan ka kabbara zai ka duwa istifta duwa istifta daga ciki za mu kawo guda biyu akwai karama wanda imam muslim ya kawo duk da wanda zaman kati'i ne amma zara kudin ya kawo tabbatatta cewa za ka yi subhanakallahumma wa bihamdik وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك زي ما سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا يتكيوسو أقوي ود إمام بخاري مسلم يا كاو ود إتكم يند تكي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما نقيت كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد wannan kai wannan yanzu kayi addu'a shiga sallah yanzu me ya saura he karatun sallah mun karanta shi ma a takaice za ka yi ta'awuz daga cikin shiga mahi inganci ta bude sallah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ko ka takaita ma a takaice ka ce a'udhu billahi sami'il alimi min ash-shaytanir rajim kuma bayan wannan sai bismillah ni bayani da ruwayoyi sun tabbata yin bismillah amma a asirce kafin ka fara bayyana karatu wurin bayyanawa ne zaka yi bismillahir rahmanir rahim yanzu ka yi bismillah sai karatun fatiha bayan bismillah he ka bude da kenan bayan kayi asirce a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim he ka daga murya الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذكر كافاتيا سيء ما مثالي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ka ƙare yanzu kenan karatu na sura da fatiha namun ce mi da kyau kenan abinda ci gaba ne abinda namun ce namun ce laɗe ko bin ɗora dama akan hagun ba kenan bayan kabbara ta harama da na yi nake ɗora dama akan hagun kayan dukkan wani aikin mun kanta ruwayoyi dai ba wata magana saɓanin malamai na kirki magabata kan tabbatar da ɗora dama akan hagu haka ce sallar dukkan annabawan Allah kamar da manzon Allah ya bada labari dukkan annabawan Allah sallar su ɗora dama ce akan hagu kuma shi ma haka yake yi bayan haka ne kuma ana an ce ba ɗora a ciba ko akan ciki a abin da ya tabbata akan kirji ne imma akan kirji haka ko kasan nono kadan amma ba a haka ba a haka kuma nan abinda ba haka ba kuma ake kamawa a nan haka ake tsakanin tayin hannu da rusuku da nan haka ake ɗora hannu tayin hannu tsakanin wuyan hannu da tayin hannu da damtsi ake ɗora hannu haka shine siffa wannan ɗora da idan aka yi wannan aka yi karatun fati aka yi muka bayan aka karatu na fatiha da sura sai a yi rukui allahu akbar to wannan rukui ya yi daidai da sun kuya daidai ko? allahu akbar a haka dai ka ai kasa ko? to nan kayan in yi rukui zan yi hawa zan yi haka allahu akbar hannu nan imma daidai nan imma daidai nan zan yi allahu akbar sai in yi rukui allahu akbar zan yi haka to a nan imma subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko kuwa subhana rabbiyal azim ya bihamdi subhana rabbiyal azim ya bihamdi zuwa uku dai abin da ka kara in yaso sai in dago da kalma ta sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd inna meki kin zan dago da sami Allahu liman hamida idan na meke sai in ce rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd to nan ƙari ya zo bayan na ce sami Allahu liman hamida na dago rabbana lakal hamd sai in ƙara hamdan kasiran tsayiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wannan addu'a ce manzo Allah wani sahabi yayi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ga ya ga mala'iku talatin da wani abu suna rigayen rubuta wannan addu'a sama da ita don muhimmancinta mala'iku suke gugu da mayawa zai rubuta ta don ya kai ta sama sai muhimmancin wannan kalma ta bayan kayi sami Allah liman hamida rabbana lakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda in so yanzu ana akwai magana ta ɗora dama akan hagu a wannan wuri bayan tasawa daga rukui na yi mamiri bayani mai yawan gaske duk da saɓanin malamai bale a yanzu ana ce albani ya ce kaza bid'a ce bimbaz ya ce sunna ce har ma suka yi rudud suka yi ruddi ga juna wasu malamai na rinjayes da ɗora wannan dama kan hagu wasu na cewa a'a ba a ɗora wannan wuri to a dai a gaskiyar magana ni nutsuwata da nasoshi na yi dangana ko na wadatuwa da rashin ɗorawa a wannan wuri kuma wasu suna cewa haka albani da bimbas abinda albani ke magana mutum ya dauki wannan taudil akam shan bulugu maram ta ga malamai ce jamhurin malamai gaba daya magabata suna kan dora dama akan hagu a wurin tsayuwa ne kadai ba wani a cikin babu wanda ya kawo cikin sunnar sallah duka wannan ga magabata jumhur babu wanda ya kawo ɗora dama da hagun a bayan rukuyi babu wata babu wanda babu illa kun fa'inta wasu nasoshi abinda aka samu aka ce amma Ahmad bin Hanbal tambaya cikin wannan guda hudu shi ne kama tambaya a matsayin ɗora dama akan hagun a bayan rukuyi yace iya ga ba ni abu ne ba shi ba cewa a ya ga iya ga ba laifi bane ban an yi a cikin su kuma shi Abdul Albani ce magana cewa yi aikin ibada babu ibada da ta kai yawan hadisai irin hadisan sallah babu yace amma babu ruwa yace ko mai rauni ko mai rauni wanda ta kawo bayani a fili sariri anan sai sama iya rike hannu ba rukui yace babu ita illa fa inta wasu nasoshi wasu ke dauka ana rikewa in ba irin wannan wuraren sabar malamai mutum wanda ya gamsu yace zai yi kai zaman to kayan tankiya tsakanin umbali masu akida guda wanda mutum ya gamsu yayi ya da madogara gaskiya ni da a gaskiya magana na ni dogara ko wadatuwa da rishin dora dam akan a bayan rukui dama kan hagun a bayan tsayuwa zahirin nasi ya zo a tsayuwa ta sallah haka a bayan rukuni ni ina kan cewa gaskiya ba ɗora hannu a wannan wurin wallah alam kenan idan mutum ya taso ya yi wannan addu'a kuma sai sujada kenan bayan ka taso daga rukuni haka sami alin hadar bana alhamd ka ƙare a zakarikinka hamdan kasiran ɗayiban mubarakan fi kama shi rabbuna wa yarda sai ka nufi ƙasa Allahu akbar a zo da hannuwa ake har zuwa ƙasa idan aka ajiye hannu mun karanta a baya yana ajiye kanshi in ya sujada tsakanin hannun shi guda biyu haka kuma iya buɗe bai matse hannuwan haka iya buɗe hannuwan shi ba sa gama ƙirji shi kuma bai shinwada hannu shi ya ma hana a shinwada hannu akan ƙasa haka ya hana ma irin funcin zakoki ka daga hannunka da mutsanka kai taba ƙasa kuma haka ka hada ka katta gamu da kada ka hada ka gamu kada ka gama damtsanka da kirjinka kenan ka wara haka kuma a tabbatar da hanci da goshi a tabbatar da kowanne ya taba ƙasa hakika taba ƙasa haka kuma wannan ya tsotsi na hannu annabi ce yana gama su sallama su meke su kalla alqibla sun iya gama su haka su kalla alqibla to a lokacin da ya wani sujada haka akwai subhana rabbil azim subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la uku ko ka kara abin da kara ko ko subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi sai uku in yaso ka taso Allahu akbar to a nan ya kamata mu kalli siffar ƙawahuwa yadda ƙawahuwa idan aka yi sujada kenan ana san wannan ƙawahuwa wannan su gam a nan salasalam iya gama diddige guda biyu haka haka yake gama su in ya gama san haka kuma ya tsotsi shi kala ƙibla haka eh inda ya wasu kala ƙibla haka in mata tauri ba in mata tauri ba haka kenan ta kalli alƙibla haka kenan haka ya kamata a ƙawahuwa kuma idan kenan yanzu an yi sujada ko an taso ko to ana zama iri biyu in ma zama haka zaman gashi alika kan diddige wannan ruwaya wasu tun cikin magabata suna inkarin zama akan diddige haka amma an wa ibn abbas tambaya kan zama akan diddige yace ai wannan suna ce ta baban kasim suna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu yana zama akan diddige amma ai nake wannan zama iya wannan zama a lokacin da ya sujada ta farko idan ya dago daga sujada zan dan zama da yake kaheje ta biyu a nan yake zama irin wannan zama nan kuskure yan uwa akan kuskure suna irin wannan zama a tahiya gaskiyar magana ba a zama akan diddige a cikin tahiya sai mutum ya mutum ba wani misali wuri ya matse ba wuri amma da inda wuri bai dacewa ka yi zaman tahiya zaman kan diddige ana zama a kan diddige a tsakanin sujida guda biyu kuma a nan idan kai wannan tasarwa kenan zama kan diddige haka a nan kana kuma addu'a a lura da kyau da ya zaman haka ne ƙwahuwa akan haka a haka wannan ina ga abin da yake tabbata dai kenan wannan zama akwai shi shi ta abu dawud he ma ya babe alaikawa bane sajirtain abu dawud babe na musamman yayi zaman kan diddige tsakanin sujada guda biyu kenan ana ake su idan ka taso ka zamana haka za ka rabbi ga firli rabbi ga firli rabbi ga firli ta yi ko rabbi ga firli warhamni wa jubirni wa hadini wa ruzuquni zama mai tashi rabbi ga firli warhamni wa jubirni wa hadini wa ruzuquni wannan kenan yanzu kai kuma sai ka koma sujada ta biyu kuma duka wannan tun daga magana kabbara ta zawa ruku'i dukan rukuni da ake daga nan zuwa nan ana son kabbara in ka fara kahin ka je ka ida yanzu na yi zama na ƙarin zan yi sujada daga nan Allahu akbar kahin in je na yi kabbara dan a cikin sujada ba zikirin ba kabbara a sujada ba a kai kabbara cikin sujada ita sujada akwai zikirinta eh sujada da zikirinta daban da kan kuskure wasu kan kai kabbara su ida ta a cikin sujadan kuskure ne duka kabbara nan dan intiqali ne daga nan zuwa nan ne kayan ka je wannan rukunin ka kare ta kenan Allahu akbar kun sai haka sai kuma subhana rabbil a'la bihamdi in su uku ko abin ya kara ko kuwa subuhu qudusu rabbil malaikatu wa ruhu subuhu qudusun rabbil malaikatu wa ruhu wannan ko a rukun ko a sujuda ko shi subuhun qudusun rabbil malaikati war ruh wannan ana yin shi a sujud haka arkuni to anan idan kai wannan azkarkin na subhanallahi bil a'la kuma nan babu kayyade bakin da suka abin da kai to anan kace kai bukatunka a wajen Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa ya sujada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa idan bawa ya sujada wuri ne wanda bawa ya yi kusa da ubangiji sai don haka ana so idan bawa ya yi sujada ya kawo bukatun shi a cikin sujada ya ce wuri ne wanda ya cancanta Allah karɓi addu'ar bawa a cikin sujada sai ce ku kawo bukatunku a cikin sujada kun gani akwai tambihi ga ‘yan uwa wuri da yi riba ya sun romo da alƙawlin addu'a a cikin sujada ne kenan ka bakan gwale ana ta saɓani shiga rigima addu'a bayan sallah ko da masu ganin addu'a bayan sallah da mutum shi ɗaya zai yi an tabbatar da mahi wuri ne karɓuwa mai mahimmanci a cikin sallah a cikin sujada ne nan ne wurin kawo bukatu na bawa kuma kana da garanti na amsa wannan addu'a kenan ka kawo bukatun ka ƙare in so in ka ƙare a zakarikin na ka ce na na ka ka ƙare a zakar na sujada ka yi addu'a ka to kuma sai tashi sai tashi sai tashi zuwa raka'a ta biyu a wani tashi zuwa raka'a ta biyu akwai iftar akwai aka ce aka ce jinsu istara jinsu istara lokacin da mutum ya kare sujada guda biyu ka yi sujada ɗaya ka taso ka je ta biyu to yanzu za ka raka'a ta biyu a na aka ce mai ake istara zama suka ce na hutu to wannan zama mun kanta a baya malik bin huwaira ta ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nan sunna ta an ce wadda da ya samu kamar don an samu kamar akwai ruwa ta Abi Humayd wanda cikin ruwa gali albani ya tabbatar da ita a wannan ruwa ta Abi Humayd yayi wannan sallah da zaman istira a gaban sahabbai wajen goma yace zan muku sallah yanda manzo Allah ke sallah suka ce kai musan sallah ki goma ba mun gani ba yace haka ma zan gwada muku ni abin da na riki kun gani kin zan gwada muku yayin sallah a sallar da yayi da ya zo irin wannan zama bayan raka ta rako sai da ya taso zai mutu da meke ba sai da ya zama na kan ya zama iftirash zaman kan ba ta gume ya zama iftirash haka ya da zama dangal ya zama na haka tukun ya tashi zuwa raka'a ta gaba Allahu akbar kenan haka zaka taso daga zama na farko to duk isra'in wa eh mu dauka cewa dai tana cikin mustahabban sallah an ce manaje bakin ba ta ɓata sallah amma mutaban sallah ce to yanzu bayan ka taso daga raka'a ta ɗaya sai kuma ka yi karatun fatiha kamar da kai za ka yi ta'awud illa akwai saɓanin shin ta'awud za a sake sabuwa ko ko ba a sake sabuwa amma albanin iya ce cikin su salatu iya ce gaskiya ya yi rinjayes da sake sabuwar ta'awuz a duk lokacin karanta fatiha idan ka dauke yanzu zaka yi ta'awud kuma mutum ka aba ka amince da mahimmancin bismillah a cikin wannan wuri to annabi sallallahu alaihi wasallama mun karanta ruwayoyi a baya hadisin Abu Hurairah da Ummu Salama annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda zai karanta Fatiha ya karanta bismillahir rahmanir rahim ɗaya ce cikin ayoyin Fatiha kan mutum sakakin barin bismillah kenan za a yi bismillah kuma a yi sabuwar Fatiha kuma a yi karanta surar da aka iya kuma a sunna ana so idan mutum ya yi karatu a raka'a ta farko ana so a ta biyu ya kawo ƙasa da na farko shi sunnar a takaita karatun na biyu akan na farko nan ma za ka yi karatu ka yi komi in yi so kuma ka sake ɗaga hannu haka daidai nan kuma shi ma ka yi allahu akbar kuma ka yi subhan na biyar azimi bi hamdi abinda ka yi kuma ka ɗago sami allahu liman hamida rabbana lakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda tunda akwai lafazi gajire ma yazo hamdan bayan kai sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kadai ma ya tabbata bashi mubarakan fi ma ya tabbata an katsa nan sai kuma ka sake zuwa kenan raka'a ta biyu kenan zaka je hannunka ana fara kai hannu ka hinguwa kenan zaka zaka ji Allahu akbar da kuma ma a yi hattara kullum magana kabbara yana kaman wannan mashahur hasan cikin kawal balik akwai littafi da yi na kawal balik ta musallin mashahur hasan ya kawo kurakurai da ake yake yawan yi na jan kabbara ta intikal a ƙara mata maddar da babu ita amma dukkan magana kabbara ba ta buƙarar maddar da ake duka kawai Allahu akbar amma wani Allah duk wannan ƙari Allah duk wannan kullum sample abin ba ya kawai kullum Allahu ne kullum Allahu akbar Allahu akbar ita kenan lokaci yace yace kurakure da ake ayar mashhur ke cewa masu jan kabbara har su kai ta cikin rukuni na gaba su kai sujada wannan kuskure ne daga kawo kabbara kaluwo da ta kai ya ta ruwa ta Bukhari Muslim ta yukabbiru hina yahwi ila ruku lokacin da sun kuyo kurin Allahu akbar tun na kare kanzu kayan ka zo ita sujada ba kabbara a sujada bai cikin alkalikin sallah kabbara a sujada kahin a zo sujada an kare kabbara me yake a sujada tasbihi kuna subhana rabbil a'la bi shi ake na yi bayan dazu na yi bayan dazu kenan ko amince na yi bayan dazu hanci ya taba kasa kamar da goshi taba na yi bayan dazu duka a tsara kasa gaba daya kenan an aka yi wannan yanzu ka taso ka yi sojira farko ka taso ka zamana ka rabu ga fili rabu ga fili ko ka rabu ga fili warhamni wa jubulni wa hadini wa rizquni sai duka wannan an kai ka koma kuma ta biyu Allahu akbar subhanallahi ala wa bihamdi abin da kai kuma ka taso Allahu akbar to anan idan ka taso daga sujira ta biyu ka zamana zaman tahiyya to a nan zaman tahiya shi ma shi muke bayani zama iri biyu tahiya mutu zama iri uku akwai al-iftirash akwai tawarruk akwai iqa akwai tarabbu ma zama hulma tahiya muka mata anan mun karatun tahiya tana zama iri hudu a wani hali ne ake yin wannan zama a al-iqa al-iftirash a tawarruk wa tarabbu ana zaman ana zaman me ake cewa ana zaman tashi ana zaman iftirash sai ya bayan a ƙara bayanin rike gwiwa haƙiyar kyau don mun ce ma itan biyu a siffanta mun karanta idan aka yi ruku'i haka ake ware a nan haka ke gwiwa kenan haka kamar zaman haka ya damƙe su haka yake damɗe gwiwoyin shi haka kan gwiwa yake riƙewa haka mai yi da kewa a kada aga wani kamar ce a tsatana haka yake riƙe gwiwa mun karanta baya sai kuma nan sakala a ƙibla haka tsawon shi haka yake yi haka yi haka tsawon ka sakala sakala haka a ƙibla tsawon haka muna magana zama na tahiya za mu zaman sallah iri hudu ko ana akwai iftirash akwai a tawarruk aliƙa a tarabu ana ke iftirash ana iftirash a tsakanin sujada guda biyu na zama iri biyu ne ko kai iftirash ko kai alqa'a ana iftirash a zaman horko na sallah mai zama biyu ko zama daya ake iftirash kenan a tsakanin sujada guda biyu a zaman zaman tahiya ta horko ko ta ta horko inda ka zama biyu ko ko mai zama daya ake yin zama nan kuma ana yin shi a lokacin da mutum zai miƙe daga raka'a ta ɗaya ko ta uku zai ji istira iya iftirash ya ke iftirash iftirash ana zama kan ƙawa ta hagun haka ka zamana kan wannan ƙawa sai ka kawo wannan shi shi iftirash ka zamana kan wannan ƙawa ta ka ta hagu kuma ka kawo ƙawa dama ƙawa dama ya ta takalla alƙibla ka kawo ta ta dama ta takalla alƙibla shi na shi ta iftirash zaman iftirash kenan wannan zama iri ɗaya ana wannan zama in kai sujada ta ɗaya in ka komo za ka yi ta biyu ana ake yin shi ko kuwa inda ake wa sallah zama biyu a zaman harko ko kuwa inda ya sallah mai zama ɗaya ana ake irin wannan zama na iftirash zaman tahiya wadda ta sallah mai raka'a ɗaya mai raka mai zama ɗaya kamar asuba ko ka nafila mai raka'a biyu ko kuwa inda zaka je sujada ta biyu ko kuwa zaka meke jinsu istira da kake yi ana wani zama a wani a wuri uku na a wuri uku ake shi ana wannan zama na istira a wuri uku ana wata a rike da kyau wuri uku tsakanin su shida guda biyu zaman jinsu istira ko kuwa a sallah mai zama guda ko kuwa mai zama biyu a zaman harko wani sai istira shi wanne ne a tawarruk tawarruk shine zama kan mazamna ka zamana kan takashin bangaren hagu sai ka kafa kawar dama haka shi a tawaruk ana wannan zama kurin a inda ake zama biyu sai a yi shi a zaman ƙarshe a tahiyar ƙarshe ake yi shi zaman tawaruk zama kan mazamnar ɓangaren kan hagun ka so ko kawai hagun ta kulli ta ɓangaren dama kuma ka kawo kawai ta dama haka shi aka ce zama na tawaruk wanda ana shi a wuri guda inda ake sallah mai zama biyu kurin a takaice shi zama biyu ta yabi gaban ya ta yabi to wannan shi ne wannan shi zama a takaice haka ake zama wannan wannan zama saɓanin haka akwai masu zama wani haka kurin kodin suka zama abin kuna garin dama kurin bai cikin siffar sallah bai cikin siffar sallah wannan ka zama kawai haka guda ka hausa haka a ba haka ake ba kurin wannan muna koya ne wannan su ne kurin ake yi bayan kawon sallah ba wannan zama in ma iftirash ko a tawarruk kowane wannan tawaruk me ya alika'a shi ne zaman suka zama tsugunni shi ne alika'a wannan shi ne zama na uku alika'a shi ne zama na uku alika'a ana yin shi tsakanin sujada guda biyu in kai sujada ta ɗaya in ka dawo a nan kaɗai ake yin shi ba a yin shi a tahiya yanzu kuma ya je a yi sujada ta biyu zama na hudu a tarabbu tarabbu ana yin shi a cikin halin rashin lahiya wani sallah ta kama a zamne amma annabi sallallahu alaihi wasallam iya zama iya iya zaman tarabbu ya ce zaman samar kute zaman yan sarki ba zaman harbe haka ake yin shi zaman harbe kina idan mutum zai sallah a zamne ba zaman ta yake ba haka ba a'a haka ne tsayuwar shi haka za ka yi sallah ka kashin tsayuwarka ka yi karatu in ka zo rukuni ka ɗan dunkuya kuma ka taso ɗan wani magani masu sallah a zamne ko a kan kujera ko a zamane ba ka da uzurin yin sujada a zamane a nan ka yi sujada iya kana da uzurin baka yi tsayuwa to baka yi sujada ke duk zai yi sujada bai dama yi ta a zaman haka kurin wanda bai yi sujada ne idan ya karatu ya ɗan rukuni haka in yi ta sami alayhi hamdu rabbana lakal hamd to sujada ya ƙara sun koya ya sujada haka amma matuƙa za ka yi sujada to idan kai rukuni haka kaɗan sun koya سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بحمدي سمع الله لمن ربنا لك الحمد in so heka warware haka heka je kuma hake sujada Allahu akbar kamar da kowa yake kenan zaman tawarruk wani shine zaman tsayuwa ta mara lahiya in bai iya tsayuwa ne kullum haka zai tsayuwa shi in ya kare komai na karatu yayi ruku'i in ya tashi daga ruku'i warwarewa zai yi sai je sujada da kowa ke sujada in ya so kuma sai ya taso daga wannan sujada kenan kuma sai ya koma sai ya rike haka mu gane wannan kenan shine zama na hudu a wannan a tarabbu zama kamar kuce kenan mun ga zama hudu mun ga iftirash zama kan tsaya tagum mun ga at-tawarruk zama kan mazamna ta ta bangaren hagum mun ga wannan me yake cewa mun ga mun ga alƙa'a zama tsugunni kuma mun ga tarabbu zama na samar kuce zaman sarki zaman sallah ta zamme to yanzu muna yake cewa mun zo kenan wurin tahiya tahiya mun yi lafazi siga mahi inganci ta Abdullah bin Mas'ud at-tahiyatu lillahi wasalawatu wattaibatu kuma nan haka tana haka ya tsani tana kana kibla imam ya haka ko kai haka tana kana kibla ka kamanta kanka wani kamanci haka a haka ta kalli alqibla sak kuma idan ka iya kallanta kana haka ba haka ba haka ba haka ba haka ba ba mata haka haka kurin kana motsa ta kana motsa ta ba wani haka haka ba haka wannan na albani abu zaka ne ke cewa wata sanar da albani ji abu sa ya ce albani sai ga yana haka yana haka ta ƙare ya ce a ina ka samu kuma wani ya ce an ce tariku ta ta tariku ne wani har hafi ne wa rafai wani kan tariku ba haka wani ba ya ce haka ake yi a meka ta sak ana kan wutsa ta kurun tana kallon kibla ba ta barin kibla kenan ana ana attahiyatu lillahi wa salawatu kuma ana ayi hankali akan sakar kan haka hannu haka iyaka haka a ba haka hannun a wuri guda yake kuma wani cikin take motsa kurin wannan hannun haka jin hagun kurin shi bai motsi wannan kun take haka attahiyatu lillahi wassalawatu wattaibatu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ta kare sai mun talafatinta attahiyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بانك وانا سيك وأنم صلاتي سلام شيني اللهم سيكا أنت مهي إنجنتي كمهي ججيرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan ya kare yanzu wannan shine siga ta tahiya bayan kai wannan tahiya kawo annabi salati a zama na horko sai ka sai ka kai addu'a mun ganta ruwa ta imamu nisa'i sauran wurare annabi sallallahu ya ce in kun zamna dukkan raka'a biyu bayan kun tayya ku zaɓi addu'a da kun so ta burji ku yi kenan akwai addu'a nan sabanin wasu na ku ina wa kuskure matsaya tayya bakin kurin wala balla salihina dan duk wanda ya tayya bakin salihina bai tayya ba ana mata suna a tashahud to bakin salihin ba ba ba a ciki ba ba tayya ma san ba tayya ba ka tashahud ba bakin sani ba ta hiya bace ba ta haka suke attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi da ba to salawatu wassalamu ala wala salihin kace assalamu alaikum wai ko tashi wai to bakin sani ba ta hiya ba baki don ta bakin salihina kai rabi ne baka ta hiya ba kin tiya ya ila gaba da abdu rasulu gaba da ba a rabi kin haka tiya haka ma annabi salati na ibrahimiya kuma in so kuma sai mutum ya zaba addu'ar da ta burge shi zai iya yi sai ya roki Allah da bukatun shi ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma yi bayani yan wa game da maganar masa'alar roƙon Allah addu'a wadda ta zo a siga sunna in ta zo ka zaɓa ta yi a rukuri a sujada ne ko a cikin tahiya amma mu gane su magabata ba su yi magana ba ta wai ya kaji a yau dan kabba wanda sun ce wanda sallah wanda ya addu'a da hausa shi sallah ta ɓaci idan za ka riƙe mutum gata malam da ka ce wanda ya addu'a da ta ɓaci wa ya faɗi ba shi bi dogara kudin ji na ce kudin a ba magabata hatta shi mai motar alil cikin janar da kilil abinda yake magana ba a san addu'a ga wani halishi na wani ba larabci ba ga wanda ya iya larabci ya ce ke wanda bai iya larabci ba ba ma maganar shi ba ko karhancin addu'a da halishin da ya iya ya roƙi Allah buƙatar shi domin da larabci da hausa da ingilishi zabar mace duka magana magana ce balarabe ma magana zai yi ta basala ta barci haka dauka dan kai bahaushe ne kowa addu'a ibada ce kai ta da Hausa kai ta da Larabci addu'a ibada ce ba kiranta magana dan doka take aka magana ne a'a addu'a ce kai idan baka iya larabci ba ko ka larabci na ka wani garam garam ka aje ka kuskure ma ka roki Allah Allah ka warware mini Allah ka hore mini Allah ana bin Allah gera wannan lamarin namu shi kenan addu'a ce kai ba kai magana ba addu'a ce kai anan anan ka ibada ke wannan kenan tahiyya ta farko kenan lokacin namu kadan a takaice bayan tahiyya dan mu takaice lokacin namu wannan tahiyya ita ce ta farko me bambanci da ta biyu ta biyu ma kamar da mu shafi kace irin su daya abin da yazo bambancin tahiyya ta farko ta biyu nasan hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya tahiya ya salla a tahiyar ƙarshe ya nemi tsari a wajen Allah ya kare shi daga abu hudu ya ce ya kare ka daga azabar jahannama daga azabar kabari daga fitina ta rayuwa da mutuwa daga fitina ta sharin masjid da jal ga lafazin addu'ar ya karanta a cikin da annabi umarni ya yi ta dukkan ƙarshen sallah a ƙarshen sallah ba a ƙarshen sallah zaka Allahumma inni a'udhu bika من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال wannan addu'a ce ta neman tsari wani abin guda hudu idan kai wannan addu'a in ya so kuma sai me sauran zu sai sauran bukatunka na addu'o'i ka kawo eh ka kare addu'o'in gaba daya yanzu kuma komi an yi wa an yi tahiyya an wa annabi salati an roki Allah tsari daga abu hudu sai a ka bukatu a kare bukatu kuma sai sallama ko annabi sallama ya sallama iri hudu ko ta tabbata sallama iri hudu kamar muka bayani zama hudu ita ba sallama iri ko ce kai tayi sallama ta farko mai tsawo idan ka kare komi zaka juya dama ba yawo da kai assalamu alaikum ba a yi da ka suna yawo da kan haka a kurin ka juya dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu nan dama sai ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan ke ta yi sallama iri guda a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan iri guda iri ta biyu ka juya dama assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullah iri ta biyu iri ta uku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum iri ta hudu ta mutum da kada aka sani assalamu alaikum ita ma ta zo